الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى مسلمي دمك تارو أقوفر ونن فادا من البركة من رقم الله سبحانه وتعالى ya sanya albarka a cikin wannan taro namu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu tashi lafiya kamar yadda aka haɗu lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa mai martaba sarki lafiya da sauran waɗanda suke taimaka mai wajen sauke wannan nauyi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mai Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin jagorancinmu ga baki ɗaya tun daga sama har ƙasa jagororinmu na addini Allah maɗaukakin sarki ya dafa musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai gabanin zuwan malama masu wa'azi zan ɗan tunatar da mu insha Allah dangane da a wani abu ko wata tambaya da kowane musulmi a cikin wannan zamani ko kuma da da yawa daga cikin mutane suke tambayar kawunansu wasu suna samun amsoshi gamsassu wasu kuma sukan dawo ba tare da amsa ba wannan tambayar ita ce me yasa duk inda ka waiga ka tarar da musulmai ko dai a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya ko a sauran ƙasashe na musulmai a duk inda suke a faɗin duniya galibi sai ka tarar wato wani abu na ƙasƙanci baya rabuwa da su ko dai ka same su cikin tsangwama ko ka same su cikin yaƙe-yaƙe ko ka same su cikin talauci ko kuma ka samu duka waɗannan ababen da aka ambata an tara musu bayan Allah me yake faruwa ne ta ya kafirai suka hau kan musulmai bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walan ya ja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
ولله العزة ولله العزة ولرسوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون
Allah maɗaukacin sarki ya ce, Walan ya ja'alallahu lilkafiri na alalmu'mini na sabila, da ɗai Allah maɗaukacin sarki ba zai taɓa sanya wani tafarki ga kafirai akan muminai ba ma'ana ya ɗora su akan muminai. Wannan alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala, shi kuma alkawarin Allah baya tashi. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمة من الله مدعوك جنسرك ومن أصدق من الله قيلا باب وندي في الله قسكر زنشي ومن أصدق من الله حديثا باب وندي في الله سبحانه وتعالى قسكيا أذنشي قسكيا أمغنى sannan ya ce watammat kalimatu rabbika sidqan fil akhbari wa adlan suka ce fil ahkam kalmomin ubangijinka sun cika sidqan wajen gaskiya cikin bada labari alqur'ani ya bada labarai balma malaman tafsiri suna cewa kwatan alqur'ani ko ɗaya bisa uku na alqur'ani duka labarai ne sai hukunce hukunce sa'annan tauhidi dukkan waɗannan labarai masu tarin yawa da Allah maɗaukacin sarki ya bayar tun lokacin da aka saukar da alkur'ani zuwa yanzu ba a ci gyara alkur'ani ba kuma ba za a iya cin gyararsa ba har Allah maɗaukacin sarki yayi ya naɗe wannan ƙasar to kalmomin ubangijinka sun cika da gaskiya wajen ba da labari wa adalan fil ahkam da kuma adalci wajen ba da hukunce-hukunce Allah subhanahu wa ta'ala bai taba ba da wani hukunci ba ko ya hukunta wani hukunci aka ci gyaransa subhanahu wa ta'ala ko aka ga akwai zalunci a ciki ko aka ga bai dace ba yasa ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yake cewa ash-shari'atu adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha dukkan shari'a adalci ce babu zalunci dukkan shari'a rahama ce jin kai babu abin da ya kama da zalunci ko rashin tausayi ya ce dukkan shari'a maslaha ce wato amfani ne ga bayi babu wani abu da zai cutar da su yace fa ma kharaja min al-adli ila adh-dhulm wa min ar-rahmati ila ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة فليس من شريعة الله وإن أدخل فيها بالتأويل الفاسد duk abin da kaga ya fita daga adalci ya koma zalunci kuma a ce ma aya ce ta alkur'ani ko a ce maka hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta a fassara kaji ya kunshi zalunci ɗayan biyu ko dai ba daidai aka fassara ba ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama bai faɗa ba ba hadisi bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗin zalunci ko a fassara maka ayar alkur'ani kaji ta kunshi zalunci lalle wanda ya fassara ba daidai ya fassara ba Allah madaukakin sarki baya zalunci inna allaha la yadhlimu mithqala dharra yace duk abin da ya fita daga adalci ya fada zalunci ya fita daga rahama jin kai ya koma rashin tausayi kaga duk abin da ya fita cikin abin da aka jingina wa shari'ar Allah madaukakin sarki ya fita daga maslaha abinda zai amfanar da bayi a duniyar su ko lahirarsu sannan ya koma mafsada abinda zai cutar da su yace falaysa min shari'atillah wannan baya daga cikin shari'a ta Allah madaukakin sarki shigarwa akai bi ta'wilil fasid da mummunan tawili sai dai ka je ka bincika ko dai malamin da ya faɗa ma yayi kuskure wajen fassara ko kuma idan hadisi ne ya zamanto da ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba idan kuma aya ce ta alkur'ani to qat'an fassara ce aka bayar ba daidai ba to Allah subhanahu wata'ala adili ne idan muka koma kan wacce aya da Allah madaukakin sarki yace walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila to idan mutun ya dawo a zahiri zai ga kamar kafirai sun hau kan musulmai a yanzu a kusan ko'ina cikin faɗin duniya ƙasashen musulmai ana girga kusan hamsin da bakwai amma babu ƙasa ɗaya da take da cikakken yanci to a zahiri kafirai su suke da galaba akan musulmai Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce ba zai taɓa ɗora kafirai akan musulmai ba to maganar Allah tana nan sannan alkawari na Allah maɗaukacin sarki yana nan amma matsalar tana ga su musulman ne an bar abin da Allah madaukakin sarki ya ce a yi riko da shi an yi watsi da littafin Allah an sanya sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama a bayan baya an daina aiki da shari'a ta Allah madaukakin sarki a galibin rayuwa shi kuma umar radiyallahu anhu wani lokaci ya tura runduna ta yaƙi sai yake musu wasiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake in zai tura komanda yusihi fi khassati nafsihi bi taqwallahi wa man ma'ahu min almu'minina khaira yana mai wasiya a karan kansa yaji tsoron Allah sannan yaji tsoron Allah a cikin mabiyansa Umar radiyallahu anhu yake faɗa wa wani komanda yace mafi tsoron abin da nake tsorace muku shine zunubi saba wa Allah madaukakin sarki yace mun kasance mu da kafirai Allah madaukakin sarki yana dora mu ne akan su ta dalilin biyayya da muke da tauhidi da muke kadaita shi da shi yace su kuma Allah madaukakin sarki yakan kaskantar da su ya karya su saboda shirka da kuma sako da suke yi yace duk lokacin da muka dawo istawaina ma'ahum fil ma'asiya ko fil ma'asi muka zo muka yi daidaito da su a cikin sabon Allah madaukakin sarki yace sai Allah ya same hannunsa a barin mu sai Allah madaukakin sarki ya janye tallafin sa da yake bamu yace sai kaga a lokacin kuma kafirai a kusan kowane zamani sun fi musulmai tanadi sun fi musulmai yawan dakaru sun fi musulmai galibi sun fi musulmai dukiya da sauran duk abin da za a iya kawo na lissafi na duniya ko na rayuwa to sai kaga an yi galaba akan musulmai amma alkawari na Allah madaukakin sarki idan aka kara tsakanin musulmai da kafirai musulmai su za su yi nasara idan ka gaba a yi nasara ba wani abu ne ya faru an saba wa Allah madaukakin sarki sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo jarabawa ku duba a yaki na Uhud shekara ta uku bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam shine komanda shine jagoran yaki ya bada umarni ga arruma maharba ya zaɓi hamsin daga cikin zababbun maharba ya nuna musu jabalin rumar ya ce su hau kan dutsen in ra'aitumuna ta takhaffafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaykum idan kun ga ko da tsuntsaye ne suke daukan mu ɗaya bayan ɗaya kada ku gushe daga inda kuke sai na aika muku lokacin da aka kara a jaula ta farko zagaye na farko na yakin sai Allah madaukakin sarki ya karya kafirai fa wallahu al-adbara sai suka juya baya musulmai suka bi su aka fara cin ganima su waɗannan maharba sai suka ce zaman mai muke yi a nan bayan Allah maɗaukacin sarki ya karya kafirai mu ma mu sauka mu ci ganima kamar yadda sauran musulmai suke ci jagoransu ya ce musu ku tuna wasiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar kada mu bar nan wajen sai ya aiko mana suka ce Allah madaukakin sarki ya karya kafirai aka ce 40 daga cikin su suka sako suka bar mutum goma tare da su akwai jagoran Khalid ibn al-Walid dama yayi ta kokari ya kewayo amma duk lokacin da ya taho sai waɗannan maharba su yi ta sakan mai kibiyoyi sai ya juya da ya samu wannan damar sai ya haura da shi da wasu daga cikin kafirai kafin ya musulunta kenan suka kace waɗannan mutane goma sannan suka yi kururuwa a cikin sauran kafirai da suke gudu suka dawo sai ya zamanto an kewaye musulmai an musu zobe ta dalilin kuskure da aka samu an yi a cikin rundunar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jagoranta Allah madaukakin sarki ya saukar da masifa kai wane ne shugaban ka yau da za ka saba wa Allah ko za ku saba wa Allah ko za mu saba wa Allah mu ce masifa da jarabawa ba za ta same mu ba ga rinjina da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jagoranta an yi kuskure a ciki an saba wa umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya fushi da masifar ta sako an kashe 70 daga cikin zababbu na sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata ga cikin su akwai Hamza akwai Mus'ab ibn Umair akwai Abdullah ibn Haram baban Jabir da manya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama an karya mai haƙori ya ji ciwo a gwiwarsa jini sai da ya zuba har cikin takalminsa tsira da aminci su tabbata a gare shi to malamai sai suke cewa wannan farin dina ce da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake jagoranta aka samu kuskure daga wani bangare na sahabbansa ya ba da umarni aka saba duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya gafarta musu domin kada wani ya samu wata kafa da zai zo ya soki wani sahabi ya ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahumush shaytanu bi ba'd ma kasabu ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم سبحانه وتعالى يتي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان للي وأنن دسك جوية باية دقشنكم يوم التقى الجمعان رانا الداء رندنوني بيو سكي كرو مسلمي كنن كافري يتي إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا سنكوي شيئا نيزا مدسو سبودون ساشن أبن دسك أيكتا ya ce walaƙad haƙiƙa tabbas harfuta haƙiƙin kamar yadda malaman larabci suke faɗa afa Allahu anhum Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu kai da kake zaginsu kai suka yi wa laifi wanda suka yi wa laifi subhanahu wa ta'ala ya yafe musu shi ya ce su je yakin suka je kai ka aike su to Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yafe musu a zamanin na sahabbai wani ya zo ya samu abdullahi dan umar ya ce ya bina umar sai ya kira sunan wani sahabi sai ya ce shin baya daga cikin wada ba yana daga cikin waɗanda suka juya baya ba a yakin uhud abdullahi ibn umar ya ce kwarai sai ya kabbara kai kaji kamar musulunci ne ya samu ɗaukaka shi ya samu abin da yake so an ambata mai kuskure na wani sahabi sai ce mai mahalan ɗan dakata Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu ya yafe musu shi suka yi wa laifin ku me yasa ba za ku yafe musu ba to Allah madaukakin sarki ce wala qad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne sannan halimun ne wato mai tsananar hakuri ko kokoluwar hakuri shine hilmu to wannan runduna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jagoranta aka samu kuskure a ciki Allah madaukakin sarki ya fushi shi kuma mutum ya kuskure Allah madaukakin sarki ya nuna mai ya nuna har yanzu Allah madaukakin sarki yana tare da shi amma kaga kana ta kuskure Allah madaukakin sarki ya rabu da kai ko kaga kana ƙara lafiya ko mulki yana ƙaruwa ko dukiya tana ƙaruwa to lalle talala ake yi wa mutum wa umli lahum إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بصورا أبن الله مدوكا تنسركي يا أنبتا تلالاتي أكي ومتن su magabatanmu na kwarai suna ganewa idan suka saba wa Allah maɗaukakin sarki da ke su na kwarai ne mutum yana kuskure sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna mai saboda jin kai dan ya dawo amma na banza sai ya je yi ta yi Allah maɗaukakin sarki ya rabu da shi sai daga cikin magabata ya fito kamar yadda aka rawaito sai takalmin sai tsinke na'al kamar silifa sai ya ce yau kuma me nayi sai daga cikin su kuma yake cewa inni la a'si Allah tabaraka wa ta'ala fa a'rifu dhalika fi khuluqi fi khuluqi imra'ati wa dabbati yace nakan gane na saba Allah madaukakin sarki a cikin halin dabbata da kuma matata sai yanzu in ce tayi sai da an samu ba a yi ba sai yanzu ina kokarin hawan dabba sai ta mun tutsu ta ita bani baya yace sai ya gane cewar akwai matsala ya saba Allah madaukakin sarki sai ya koma ya tuba sai Allah madaukakin sarki ya dawo sai Allah subhanahu wataala ya lausasa mai waɗannan bayin nasa ko waɗannan daga cikin halittunsa bayan Allah abin da yake faruwa musulmai suke cikin wannan kaskanci a kusan ko'ina a faɗin duniya saboda an bar karantarwa ta alkur'ani an bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ala al'umum kenan sannan shari'a ta Allah madaukakin sarki wannan ba sai an faɗa wa kowa ba galibin kasashe na musulmai ba da ita ake aiki ba ana aiki ne da shari'a ta jahiliya an samu hadisi a wajen Abu Dawud daga Sauban radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushiku أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قيل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya ambaci abin da zai samu musulmai a ƙarshen duniya sannan ya ambaci dalilin da yasa Allah madaukakin sarki zai jarrabe su da wannan a wato kaskanci ko kuma masifa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci laifin da suka yi sannan ya ambaci magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yushiku an yi kusa ana dab an ta da'a alaikumul umamu al'ummomi su yi cincirin do su yi taron dangi a kanku daga shekaru kamar ɗari baya lokacin da suka kifar da daular musulunci a daular Uthmaniyya kamar a 1924 suka raba ƙasashen musulmai tsakankaninsu musamman tsakanin britain da ƙasar faransa suka rabe wannan ta ɗiba waccan ta ɗiba sai zamanto ana yi wa musulmai cin kashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kama ta da al'akalatu ila qasatiha kamar yadda masu cin abinci suke a kewaye akwashinsu ko abin da suke cin abinci ko abin da aka sanya abincin a ciki sun sanya sun kewaye wannan yana ci ta nan wannan ta can wancan ta can wancan ta can ta ko'ina ana yagar wannan abincin ana ci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a yi wa musulmai kuma wannan shine abin da ya faru kafirai suka zo wannan ya yagi can waɗannan sai yagi waccan ƙasar wannan su ja waccan kasan waɗannan su ja wannan al'ummar haka aka yi wa al'umma ta musulmai lokacin da suka rasa hami suka rasa kai wato suka rasa khalifa duk da khalifa a lokacin yayi rauni amma kuma kasancewarsa khalifa musulmai suna jin suna da wani shugaba da suke komawa zuwa gare shi idan aka taba musulmi a indiya khalifan ya sani zai yi abin da zai iya a ko'ina aka taba musulmai sannan suna kare makka suna kare madina suna kare baitul maqdis duka suna hannunsu a lokacin duk da raunin da daula usmaniya ta yi a shekarunta na karshe karshe to amma lokacin da aka rasa wannan khalifan musulmi sun ga gurbin nashi nabi sallallahu alaihi wasallam yace kama tada al akalatu ila qas'atiha an yi kusa ayi taran dangi akan ku kamar yadda masu cin abinci suke kewaye akwashin su qila sahabbai sai suka ce ko kuma sai aka ce wa min qillatin nahnu yawma idin ya rasulullah wai saboda karancin mu ne karancin adadin mu a waɗannan kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal a harfu idrab kalmar larabci suka ce tana kore abin da ya gabace ta tana tabbatar da abin da zai zo baya bal wato ba saboda karanci bane adadin ku yana da yawa antum yawma idin kathir za ku kasance masu tarin yawa a cikin waɗannan kwanaki ana cewa tun tsawon shekaru musulmai sun fi biliyan biyu a cikin duniya to amma saboda rauni sai ka duba waɗannan wannan biliyan biyun sai ka samu wata ƙasa da mutanen ta ba su fi miliyan uku ba wai an zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinta ko wani ya ciro alqur'ani ya kona ko wani ya izdili da musulmai ko da musulunci ko da wata sha'ira alama ta addinin Allah subhanahu wataala amma waɗannan biliyan biyun ba abinda za su iya yi saboda rauni yace walakinnakum ghutha'un antum yawma idhin katir za ku kasance masu tarin yawa a waɗannan kwanaki muna da yawa yanzu ana cewa al'ummar duniya ta kai biliyan takwas musulmai sun kai biliyan biyu a ciki ya ce walakin na kuma guza'un ka guza'in sayil amma za ku kasance amma za ku kasance taron tsintsiya ba shara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kamanta al'umma a wannan lokacin da guza wato datti da asailu ambaliyar ruwa ke ɗebowa idan ruwa ya tsagaita ruwan sama sai mutum ya fito ya zo ya duba mai wato mai ambaliyar ruwa ta ɗebo babu da za gani sai takardu ledoji za ka yi samun ƙarfe za ka samu robobi za ka samu itace ba abin da ba za ka gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka al'umma za ta kasance a ƙarshen duniya lokacin da al'ummomi za su zo su taron dangi a kanta lokacin da za a dinga kaskantar da musulmai to idan ka ɗauki wannan misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka sauke akan musulmai ba na Najeriya ba na duniya ma gabaki daya me zaka gani idan ka zo kana kokarin tantancewa a cikin biliyan biyun nan su wane ne adadi nawa ne masu amfani nawa ne suke kan tafarki na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka fara da wannan waɗanda suke kan tafarki na Annabi sallallahu alaihi wasallam nawa ne suke suka tsaya akai da gaskiya suka samu istiqama nan zaka sake zubarwa sai ka sake dawowa nawa ne suke kula da karatu dama a can ka zubar da yawa to bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wataala kada ɗayan mu ya kasance kamar wannan ledar da ambaliyar ruwa ta ɗebo duk musulmin da ya kasance ba shi da amfani wallahi bai fi wannan ba kuma rashin amfani shine mutum ya kasance baya amfanar kansa baya amfanar al'umma ba shi da wani kaso a cikin aiki na Allah subhanahu wa ta'ala ko yi wa addinin Allah maɗaukakin sarki aiki ya ce wala yanzu an Allahu min suduri aduwi kumul mahabata minkum ya ce kuma Allah maɗaukakin sarki zai zare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce naz'u zarewa za a yi daga kirazan abokan gabanku Allah maɗaukakin sarki zai zare al mahabata minkum kwarjininku kuma da shekarun ba yawa mun san lokacin da kafirai suke jin tsoron carbi carbi idan ka ɗauka an ka dake shi da shi wasu na itikadin mutuwa ma zai amma yanzu me yake faruwa kafiri sai ɗau alkur'ani ya yi ga ya kona saboda mu muka kada daraja ka alkur'ani sai a zo cikin garin musulmai a yi wani abin da za ka yi tsammani a wani waje ne can aka inda ba musulmai amma sai ka ji wai a cikin musulmai aka zo aka yi wannan abin domin kafirin ya san addinin Allah madaukakin sarki bai damu da yawa daga cikin waɗanda suke ikirarin musuluncin ba ya ce Allah madaukakin sarki zai zare kurjininku daga cikin zukatan abokan gaba ya ce wala yaqdifanna fi qulubikum alwahn shine mafi mafi muni sannan Allah madaukakin sarki zai jefa rauni a cikin zuciyarku bayan ba kwarjini sannan kuma ga rauni qila wa mal wahnu ya rasulullahi sai aka ce menene wannan raunin ya ma'aikin Allah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu biyu tsananin san duniya da kin mutuwa a yau saboda san duniya ba abinda ba a yi a cikin kasashen musulmai dan ka dauka a wannan kasar tamu ana iya tsiran naman mutum a ci babu ta'addancin da ba a yi wa jarirai ba abin da ba a yi a kan san duniya kuma musulmai ne suke yi ko a ce hadda musulmai a cikin waɗanda suke yi sama da shekara guda ana kashe musulmai a gaza amma waɗannan ƙasashe na musulmai kusan hamsin da bakwai da ake da su a duniya babu shugaba ɗaya da ya ɗaukan makami ya kai waɗancan bayan Allah sai wata ƙasa ɗaya da muke zagi ita ce ƙasar Iran. Su ne suke alfahari da suna ba da makamai suna ba da kuɗi kuma suna ba da taimakon da ya kamata. Sauran shugabanni na ƙasashen musulmai sai surutu. Surutu kawai sun haɗu a Jidda wani lokaci an yi taro a Saudiya suka tashi a taron nan ba abin da ya canza. Wannan shine ƙarshen rauni. A ce ƙasa ɗaya duk da dai ba ita kaɗai ba ce manya-manyan ƙasashe suna bayanta kamar ƙasar isra'il da shekara ɗaya tana kashe musulmai wannan a tarihi ma wato ba a fiye samun shi ba kuma wallahi tarihi sai ya rubuta wannan domin kamar yadda muke karanta a baya akwai malami da ba da labarin lokacin da a dakarun mongolia wato wanda ake ce musu tatar ko almagul lokacin da suka fantsamo duniya mutane ne daga yankin china yankin mongolia suka fantsamo duniya sun kashe khalifa a lokacin sun rusa dauloli sun rusa garuruwa maguzawa ne da suka zo baghdad a irin adadi na mutane na baya an ce sun kashe kusan mutum miliyan biyu a irin adadi na baya ko kuma sun kashe kusan mutum miliyan ɗaya afon irin yawa na mutane a baya wanda ga cikin malamai da yake rubuta tarihin ya ce ya yi fatan a ce mahaifiyarsa ba ta haife shi ba ballantana ma a samu zai rubuta wannan tarihin ya ce wallahi musulmai sun kai saboda rauni saboda tsoro da allah maɗaukakin sarki ya jefa a cikin zukatansu dangane da waɗancan kafiran maguzawa ya ce sun kai za a iya samun ba maguje zai zo ya samu musulmai kamar mutum goma ya ce ku jira ni a nan ya je ya ɗauko makamansa ya zo ya fara kashe su ɗaya bayan ɗaya babu wanda zai motsi a cikinsu ya ce har mace daga cikin waɗannan kafiran an samu wasu suna yi wa musulmai irin wannan tsaya a nan kuma ba zai motsa ba saboda tsananin tsoro da Allah maɗaukakin sarki ya jefa a cikin zukatansu saboda an karkata zuwa ga duniya an kya mutuwa malamai kuma suka ce waɗannan ababe ne guda biyu da suke da talazumi duk wanda ya so duniya fiye da kima za ka ga yana kyamatan mutuwa baya so ya jan ambace ta sannan duk wanda ya kyamaci mutuwa zaka samu dalilin kyamatar mutuwan shine tsananin san duniya yace wallahi yayi fatan ina ma mahaifiyarsa bata haife shi ba ballantana ma yazo ya rubuta wannan tarihin yace amma amana ce ta ilimi wannan shine abin da ya faru wallahi mu ma abin da ya faru abin da ya faru tun watan Oktoba na waccan shekarar har aka zo Oktoba na wannan shekarar har aka sake tsallakawa amma ana kashe musulmai ga shugabanni na kasashen musulmai shugaba kusan hamsin da bakwai ba abin da suka iya yi sai ƙasa guda ɗaya suka iya wannan lallai tarihi ba zai manta wannan abin ba Allah maɗaukacin sarki ya shirye da mu wannan shine ƙarshen a rauni wallahi Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu to da a ce al'amarin anan ya tsaya da mutum zai ce watakila Allah subhanahu wata'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum amma an samu daga cikin wasu shugabannin musulman ma taya waɗancan kafiran suke yi akwai jirgi na makami da aka turowa yahudawa da ya taho kasashe da yawa har daga ciki akwai kasashe na kafirai da suka ce ba zai tsaya a gaba su ba abin mamaki sai ga jirgin nan a wata ƙasa ta musulmai ya tsaya aka juya makaman aka canza musu jirgi sannan aka sake tura isra'il aka ci gaba da kashe 'yan uwanmu falastinawa idan ka ji sunan ƙasar sai ka ji kunya kuma an sake yin wannan da wata ƙasa ta musulmai Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu to kun ga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sawwara mana ya suranta mana ciwo na musulmai a ƙarshen zamani kuma ya ya bayyana mana dalilin da yasa wannan cutar ta same su sannan hadda magani duka hadisin ya kunsa akwai hadisi na biyu imamu ahmad ya fitar a cikin musnad imam abu dawud ya rawaito mamul albani ya ce hadithi ne da yake da inganci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ambata mana wani abin da idan muka yi a ƙarshen zamani Allah madaukakin sarki zai jarrabe mu da kaskanci yace idza tabaya'tum bil aina wa raditum biz zar' wattaba'tum adnab al baqar wa taraktum al jihad fi sabilillah سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم yace idan kuka yi saye da sayarwa da riba aina nau'i ne na riba suka ce shine mutum ya zo wajen dan kasuwa ya sai abu ba wannan kayan yake so ba kuɗi yake so in ya siya dubu ɗaya sai ya ce wa ɗan kasuwan nawa za ka siya sai ya ce ɗari takwas sai ya ce ban ɗari takwas ka gane abin shi ɗari biyu domin abin da shari'a ta sani shine ya karɓa dubu ya karɓa ɗari takwas zai dawo da dubu ɗaya wannan kuma shine riba amma sai suka sanya wani kyalle a tsakani ko aka sanya waya ko aka sanya wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan musulmai suka yi wannan suka koma cinikayya saye da sayarwa da riba Allah madaukakin sarki zai jarrabe su zai dora kafirai a kansu kasashen musulmai a duk waɗannan kasashen da aka ambata yanzu babu ƙasar da baban kuna na riba ba ƙasa ɗaya da ba banki na riba har ƙasar Saudiya akwai bankuna na riba an saba wa Allah madaukakin sarki a lokacin ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda na faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin lada wanda na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mun ya shafe shi a cikin kira zamu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk